لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وما بعد فاعلموا جماعة المسلمين أن الإسلام دين أحد دين عدل وإنصاف فلذلك أحل الإسلام ما فيه مصلحة للأمة وحرم ما فيه مدرة على الأمة فمما أحل الإسلام لما فيه مصلحة البيع البيع حلال في الإسلام وأحل الله البيع وحرم الربا وقد أحل الله سبحانه وتعالى البيع لحكمة وحرم الإسلام ما فيه ما فيه مدرة للأمة مثلا التكفيف التكفيف حرام في الإسلام فقد أنزل الله سبحانه وتعالى سورة وسماها بسورة التكفيف وبين الله سبحانه وتعالى فيها معنى التكفيف وحذر عن فعله كما قال سبحانه وتعالى من أول السورة من أول سورة التكفيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل للمتففين الذين إذا كالوا على الناس يستفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يكسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى من أول السورة ويل للمتففين فبين الله سبحانه وتعالى أو وصف الله سبحانه وتعالى المتففين بقوله الذين إذا اكتالوا على الناس يستفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يكسرون وقد بين الله سبحانه وتعالى معنى التكفير ثم حذر عن فعله بقوله سبحانه وتعالى من أول السورة ويل هذا معناها كلمة عذاب وقد بين المفسرون بأن ذلك بأن ذلك دعاء بأن ذلك دعاء على المتففين ويل للمتففين الذين إذا كالوا على الناس يستفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يكسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فقد حصل الله سبحانه وتعالى أن التكفيف لما فيه لما فيه مجرة على الأمة فحذر الله سبحانه وتعالى عن فعله وذكر الوعيد على ذلك جماعة المسلمين فاحذروا فاحذروا عن التكفيف فاحذروا اتقوا الله سبحانه وتعالى أنتم مسلمون فاحذروا مما حذر الله سبحانه وتعالى عن فعله ومن ذلك جماعة المسلمين أيضا الربا مما يدر الناس جماعة المسلمين المعاملة الربا وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الربا كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة وأحل الله البيع وحرم الربا الربا زيادة عند المعاملة في الجنس الواحد وهو على نوعين ربا الفضل وربا النسيئة ربا الفضل وربا وربا النساء أو النسيئة وقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا حرم الله سبحانه وتعالى الربا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وقد حذر الله سبحانه وتعالى عن الربا فاحذروا جماعة المسلمين فاحذروا عن الربا لا تأكلوا الربا لا تأكلوا ربا حرام في الإسلام ومما نهى الإسلام لما فيه مدرة الغش الغش حرام بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وهو قلت الحسن بالسيء أو الجديد بالرديء فيه مدرة على الناس فحرم الإسلام عن فعله من غشنا فليس منا وقد هزر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجيش فاتقوا الله جماعة المسلمين فاحذروا فاتقوا الله جماعة المسلمين فاحذروا ومما نهى الإسلام عن فعله أيضا التلقي تلقي الركبان تلقي الركبان فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان بقوله في حديث لا تلقوا الركبان ولا, ولا يبي حاد- حادر لباد ولا يبي حادر لباد لا تلقوا الركبان فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن- أن- أن تلقوا الركبان فاحذروا جماعة المسلمين واعلموا أنكم مسلمون أنتم تقولون قد كسر أو ذاك الأمر على أهل نيجيريا أو كان نيجيريا أو كأهل نيجيريا في حالة شديدة من الاضطرابات ومن شدة الفقر وهذا بما كسبت أيديكم هذا ذلك بما كسبت أيديكم ما أصاب من مصيب- من مصيبة فبما كسبت أيدي الناس ويعفو يعفو الله عن كثير ذلك الذي ترون يقع في نيجيريا من ضيق العيش ومن شدة الفقر بما كسبت أيديكم ترك بعض أكثر الناس قواعد الإسلام ترك أكثر المسلمين قوا- قواعد الإسلام ووقعوا في الهوى فلذلك يرون ما يرون من ضيق العيش ومن شدة الفقر فتوبوا إلى الله جماعة المسلمين توبوا إلى الله واستغفروه إنه كان غفورا رحيما اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جماعة المسلمين قد اختاركم الله سبحانه وتعالى واصطفاكم سبحانه وتعالى ب- ب- بحكمته سبحانه وتعالى وبمشيئته سبحانه وتعالى إذ جعلكم من المسلمين هذا من الله سبحانه وتعالى هذا ال- اختيار من الله سبحانه وتعالى فجماعة المسلمين قوموا على قواعد الإسلام اتبعوا قواعد الإسلام اتبعوا قواعد الإسلام خذوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدوا عليها بالنواجز واسألوا الله سبحانه وتعالى أن يتوفاكم مسلمين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين Allah ya uwa musulmi abin da ake sa tunatar da mu shine mu gane Islam addini ne na adalci da insafi duk da adalci ne duk abin da zai zama akwai fa'ida da amfani za ka samu Islam ya ba da dama inda wato abin da zama akwai maslaha nake nufi in akwai maslaha akwai bukatan a samu wannan abin saboda maslaha za ga Islam ya ba da dama misali anan shine kamar harkan kasuwa islam ya bada dama saboda akwai bukata akwai wani kayan da yake hannun uwanka kai kana bukatar su shi kuma ba zai dauka haka kawai ya baka ba sai islam ya halatta albai shine ku yi musaya Eh, maimakon ka je ka roƙe shi bai baka ba kuma ka kwace kayi laifi sai islam ya bada daman albai yanzu ina da kuɗi kai kana da kaya kana buƙatan kuɗi ni ina buƙatan kayan da yake hannunka yanzu musaya za mu yi dama ce nake ai musaya ne saka sai ka bani kayan da nake buƙata ni kuma sai in baka kuɗi sai mu rabu lafiya kowa ya ji daɗi kowa ya amfana saka islam ya halatta albai cinikin da ba matsala ba cutarwa islam sai ba da dama ai wa halallahu albai'a wa harrama riba Allah ya halatta albai ciniki siya da sayarwa musaya saboda hikiman da yake ciki dole akwai bukatun ai haka da in ba haka ba kana da abinci ni ba ni da shi zai iya yiwuwa in cuto saboda rashin wannan abinci ina je na kwace kuma na karɓa ƙarfi da ƙarfi na yi zalunci to sai islam ya ce yanzu abin da za a yi a samu wani abin da za a rinka musaya musaya nan ba lalle na kuɗi da kaya ba ana na kaya da kaya ma musamman da a baya musaya ake kana da shinkafa ina da dawa sai mu yi musaya sai ka bani shinkafa ne in baka dawa anan ma tun da jinsu su ba ɗaya bane za mu iya tafadul a ciki ba matsala sai da dole ya zama yadan biyadin saboda akwai bukata sai Allah ba da dama mai kasuwanci amma kuma duk abin da zai zama akwai cutarwa a cikin mu'amala islam ya hana saboda haka islam ya tantance wanne ne ya halatta wanne ne kuma ba daidai ba ne ya haramta su daga cikin mu'amala wadda ke akwai cutarwa ƙarara ido da ido akwai attatfi shi ne na ƙasa kayan da ake aunawa a aune ko dai da kwanon awu ko da sikeli ko da duk wata hanyar da za a bi ana buƙatan a cika wannan al'amarin to na ƙasa shi sai islam ya lura cutarwa ne cutarwa ne ba za a gane cutarwa ba ne sai an maka kayan kana yi sai ka ji kan ba matsala amma in an maka sai ka gane an zalunce ka sai islam ya hana Allah saukar da sura ta sura guda a cikin ƙur'ani ya ambace ta da suratu tatfif tun daga farko kuma ya buɗe ta da wannan bayani na menene at-tatfif yace wailul lil mutaffifin allazina itattalu ala an-nas yastafun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun wailul malamai suka ce ana nufin kalimatu azabin kalma ce ta azaba ko kuma wani waje ne musamman a cikin jahannama kai da malaman tafsir suke faɗa Allah ce to kalman azaba ta tabbata don an ce du'a ne ma'anan wannan wajen wailul lil mutaffi kalman azaba ta tabbata ga almutaffifin su wane ne almutaffifin Allah sai ba da bayanin su ya ba da sifan su yadda zaka gane su ce alladhina idza talu 'ala an-nasi yastafun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksurun wai masu tatfif Allah ce sune alladhina idza talu 'ala an-nasi yastafun su ne wanda za su auna za su yi abu daga wajen mutane sukan cika ba za su yadda a cuce su ba za su cika kwanon awo ko sikeli bai za ka lohum awo zanohum yaksurun amma in za su sayarwa mutane ko da kwanon awo ko da sikeli sai kuma su rage wannan shi ne wato kenan a takfin ana nufin wato na ƙasa abu musamman lokacin da mutum zai sai da ko dai amfani da kwanon awo wanda ke ba daidai ba wajen sayarwa wajen siya kuma daban yadda yadda zai ya cuci mutane ko wajen awon kuma ya rinka haɗawa da hannunsa yana wani irin awu yadda zai naɗasa kayan kayan masu sayarwa kulorar da dama yadda hakan yakan faru a wajen harkar kasuwar musulmi za ka kawo dawon ka kwano goma kai ka auna kwano goma amma saboda irin awu irin nasu na shi mai saya sai ya mai da shi kwano takwas da rabi saboda irin awon da yake yi na kamfatawa da haɗawa da hannu da wawushewa sai ya cutar da kai wannan shi ne tatfif amma lokacin da zai saya kuma wato lokacin da zai saya kenan amma zai sayar kuma da ya san dabarun da zai kuma ya auna daidai ko ma ya ƙara na ƙasawa cutar da wani mai saya ina irin mutane Allah ce kalmar azaba ta tabbata a kansu هل الله تعالى يظن أن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين wannan ba tsammani akwai tashin kiyama kenan sun manta suna ga ba za a yi ba shi yasa suke haka kenan a sai mutumin da yasa akwai tashin kiyama ya imani ba zai yi wannan tatibi ba za mu ce me yi kenan mara imani ne da ranar kiyama bai yadda ba ko ya ce ya yadda aikinsa ya nuna bai yadda ba saka haramun ne wannan amfani ko ta wannan hanya kuma malamai suka ce ba kadai kwanon awo ba duk wani abin da aka ce masa ga yadda za a yi aka saka ka'ida ko aikin gwamnati ne a je karfe takwas a tashi karfe hudu don tana bukatan ciki wannan aiki kamar haka ka zo ka naƙasa ba ka je akan lokaci ba ko ka tashi kafin lokaci wannan ma ka fara cikin almutafifin almutaffifin don an yi ƙa'ida da kai cewa za ka cika daga kaza zuwa kaza kuma sai ka je ka yi naƙasu a dama ma'ana a tatfif ai an naƙsu ne rage abu ba kan ƙa'ida ba a bar ƙa'ida a rage shi ko wajen masu sai da man fetur suka yi wata dabara na ƙara maneji ne ko menene dai da suke yi saboda a ta baka iska suka ɗauka mai ake zuba ma iska ake sawa wannan ma tatfif ne mu'amala da dama tatfif yana shiga ciki ko musulmi duk suna yi musulmi suna yi ba wani mai jayayya cewa lalle musulmi suna yi ko ba suna yi kai tsaye kuma mutum ya san ba daidai bane ai ya san cutarwa ne in an maka gidan mai yau ka sha kai a kaddara mana kai zaka zo ka sha ai maka haka zaka ji daɗi za ka ji daɗi ba za ka yi kaito kai ta surutu amma an kai kake wai ba matsala tun da kai ne kake ya yi daidai ai hanyar samun kuɗi ne haramun ne a islam Daga dole mu yi ƙoƙari mu kiyaye, dole mu yi ƙoƙari mu kare. A matsayin mu na musulmi mu kare dokan Allah abinda Allah hana mu bari don mu zauna lafiya. Haka kuma daga cikin wani abin da Islam ya hana akwai riba, wannan riba kuma ziyada ne, ƙari ne ta fuskar mu'amala, akwai riban fadli shine a zo za a yi musaya abu irin jinsin su ɗaya ne, sannan a yi ƙoƙari wanda kuma riba na shiga ciki a yi ƙoƙari wani ya fi wani yawa. Ko da kuɗi ne naira da naira za a yi canji, to babu hali a ce wannan ya fi wannan yawa so aka ake ganin yawancin bankunan mu da suke ba da mu'amala suna ƙarin kudin ruwa shi ma riba ne so ai duk neran najeriya ne da ma an ce dole ne mana da nera wannan kan dama jinsin ba ɗaya ba ne amma nera duk nera inda take jinsi guda ce da nera goma da nera ashirin da nera dubu duk nera ce saka a fifita wani akan wani wani lokacin da aka yi ta wahalan canjin nan wasu yadda suke yi sai su nema maka kuɗi su baka nawa ɗari tara ka ba su dubu ɗaya saboda wannan ai abin nan ne to wannan ɗin ma riba ne saboda ai jinsin naira ne wanda galibin malamai suke gani duka shi ma ya shiga saboda haka wa'annan abubuwa duk gaba ɗaya riba ne riba tana da faɗi tana da yawa aƙalla kuma abin da ke gaba shine maganan taryan mutane daga bayan gari haramun ne yan kasuwa da suka ɗauko kaya daga can karkara suna so shigo da shi gari su sai da don mutane su samu sauƙi sai su tsare su tun daga baya tun daga bayan gari je su saya da sauƙi kuma su shigo cikin gari su ƙara kuɗi annabi ya ce la talaqqur rukbana wala yabi hadirun libadin wannan hadisi ne wannan bukari ya rawaito wannan hadisi kar ku yadda ku tarye mutane masu shigo da abinci daga waje annabi ce kar ku yadda ku yi wannan ku bari su kawo gari su saida da sauki mutane su saya da sauki amma sai ya je ya saya ɗari tara in ya shigo kuma shi kuma dubu ne a wajensa yanzu ya yi wa mutane ya ƙara jefa al'umma cikin wahala da ya bari shi mai kayan ya zo ya saya ɗari tara kai da kake nan a gida ka zo ka saya ɗari tara ai ya fi sauki amma ya so ɗari tara yanzu ya sai da dubu ɗaya ko da ɗari biyu me ya yi ya sake jefa jama'a cikin wahala sai islam ya hana wannan la talaqqur rukbana kar ku yadda ku taryi masu kawo kaya daga waje zuwa cikin gari annabi ya hana yanzu kuma jama'a musulmi suna ta yi har maza da mata duk suna yi kuma ana cewa ma yadda ake samun bayani daga wajen masu gari suna cewa za su iya kama mutum ko mace ce a kama ta za a yi mata horo yadda ya kamata matan da aka same tana wannan tare a waje in an kama ta za a iya hukunta ta haka dai tun da dama shari'ar islam ta hana abin da ke zaman lafiya a wajen musulmi shine ya bari ya bari don allah ba don za a yi masa azaba akwai za a wahalar da shi ba wannan shine zaman lafiya akwai algishi wanda galibi yanzu yake tasowa don yanzu ana cikin babban mu'amala ne manoma sun fara sai da kayansu akwai masu saya to ana samun gishu mai gishu a ɗaya bi abin da ba mai kyau ba haɗa cikin mai kyau kuma duk a sai da shi akan mai kyau ne haramun ne sai ka samu za ka saya shinkafa ko masara ka ɗauka tsaba ne a sai duk datti ne a ciki sai ka je kai ta busa kai ta busa sai ga kaman kwano biyar ko goma ya tafi duk akan kayan datti ne wannan haramun ne a islam algish ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo kasuwa yana tafiya sai ya samu wani mai sai da abinci gari ne ya zuba ta sama mai kyau amma kasan a sai a jike ke baya da kyau mu dauka kaman garin kwaki wannan kara masa ruwa zai kara kumburi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu ya ji ya ce ma haza ya sahibi ta'am mai haka ya naji akwai sanyi a ciki yace asabatu sama an yi ruwan sama ne ya rasulullah shi yasa ya jiga yace to me yasa ba za ka bar shi kowa ya gani ba a jike ki ce man gashana falaysa mina duk wanda ya mana irin wannan gishu to baya cikin bin sunnan mu ya ɓoye mana mummunan abu a cikin mai kyau wannan baya tare da mu baya bin sunan sauka haramun ne irin wannan gishi wannan galibin jama'a yanzu ke yi don tun da awon sikeli ne ake yi ake amfani da shi to sai a sa ƙasa ma shinkafa ma sai a sa mata ƙasa don mai tun sikeli ake nema ya ja kilo to sai amfani da wani abu mai ɗan nauyi-nauyi ciki sai a sa a hada kai ka zo sayan shinkafa ne a sai duk ƙasa a ciki sai an saya an je wanda ya saya na ƙarshe zai amfani da shi a cutar da shi wannan kai ma ka san ba daidai bane domin in an maka kai ba ba za ka ji daɗi ba ka je kasuwa dai ka sai buhun shinkafa akan buhun shinkafa ne sai ka je gida ka samu cikin duk yashi ne ko akwai yashi za ka ji daɗi a'a to me yasa za ka yi wa wani ka cutar da shi haramun ne jama'a haramun ne ya musulmi wa'annan matsalolin fa da mu muke jawo kanmu shi ne muke ganin bala'in da muke gani yanzu sai ka tsawo shugaban kasa ai kaza wani kaza kaza wai ba da mulkin shugaban kasa Allah ne ya dubi irin yadda kake ne ya baka shugabanka yadda kake halinka da zuciyarka shi ne ya baka daidai da kai an sa warki daidai da gindi kenan eh an sa warki daidai da gindi saboda kai baka yi adalci ba ya shugaba zai maka adalci ta yaya mu kanmu ba mu yi adalci wa kanmu ba kuma muna tsammanin shugaba zai mana adalci surutu wallahi kaɗai muke bata lokaci muke wannan kamun al'amura daga Allah ne subhanahu wataala ya biyo ta hannun shugabanni don mu mu ji gari in za mu gyara mu gyara sai Allah gyara mana ai galibi Allah subhanahu wataala yakan amfani da mutane ne don azabtar da wasu ko don a tausaya musu qatiluhum yu'azzibhumullahu bi aydikum Allah ce ya Rasulullah da sauran sahabbai ku yaƙi kafirai Allah zai musu azaba amma ta hannunku ta hannunku ku yaƙe su don Allah ya azabtar da su amma ta hannun yaƙinku a sai Allah yakan yi amfani da wasu don ya azabtar da su ko yi musu rahama ashe Allah subhanahu wata'ala irin kamun su daban ne amma sai kama ku da mu'amalan ku ta hannayen shugabanninku ku ji jiki ku ji jiki yadda ya kamata saka in da mu gyara mu gyara mu tsaya mu bar wasu surutayya da muke mu gyara halinmu mu gane kuskuren duka namu ne ba kaɗai na shugabanni ba ne wallahi da mu a ciki ko mu ne sababi ya Allah shi ke ba da mulki fir'auna ya mulki ma Allah ne ba shi ko ko kwacewa ne Allah ne ba shi duk wani shugaba da kake yana shugabanci Allah ne ba shi malikal mulki tutil mulka man tasha Allah ya ba shi saboda mene saboda kai dai irin halinka aka gani sannan aka baka shugaban da ya dace da kai in kana son gyara sai ka gyara sai Allah ya gyara maka saka mu ci gaba da gyara abubuwan da muka sani ba daidai bane a islamu musulmi ne malam musulmi ai mai bin ka'ida ne in za ka bi ka'ida ka bi ka'ida sai ka zauna lafiya amma in ka kauce ka'ida kuma to a duniya ma ba za ka ji daɗi bari ran da koma ga Allah subhanahu wataala Allah gafarta mana Allah mana rahama la ka mana sauki Allah mana gyara ko mu yi lasala